ka karanta qul huwallahu falaq nasu ka tufa musu bismillahi allazi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim ka tufa musu amma in ba haka ba wallahi matsafan nan suna shiga unguwanni kuma ba ka iya gane wani da sura ce yake shigowa unguwa ta masu mutunci akwai wani malami na wa'azita yake ba da labari cewa mutum ya zo ya fakin kawai a wuri da samari ke taruwa ana soya kaji da nama yana fitowa sai ya ji samarin suna cewa allah ya hore wannan sai na hauta sai kawai kalle shi ya ce bari kuma da ka san hanyar da muke bi muna samun kuɗin da muke irin muke siyan irin waɗannan motoci na baka so ba ya ce ha shi dai Allah ya huri ranka ya ɗaya ba sai to zo gani yana buɗe buɗin mota wallahi sai ga kawunan ƴaƴan mutane guda uku a buɗin mota ce to ka gani wannan ita ce hanyar in za ka iya jama'ar musulmi kun gani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma ba a yi ihu ba yaron jikin shi sai kama rawa ya maza ya mota kawai ya tafiyarsa yanzu wannan kawunan kawunan 'ya'yan wasu ne ko kuma kawunan wasu ne saboda allah a yi ta cigiya a riduwa iska a wata biyu ko uku ana cigiya sai riga sun an ma kasa ya namu kuma wannan shi ne fa wannan su ne fa masu mulkin ƙasar nan ka ji da yadda suke mulkin aljanu ke juya su shi sa ka ga mutanen ƙasar nan wahalar ta kai musu amma ba ka mamaki yanzu sauran ƙasashe waɗanda ba musulmi ba ne amma da ba su ɗaukan makansu in za su shugabanci mutane sai sun yi irin waɗannan tsafe-tsafen ba sai ka ga wahalar da ke cikin ƙasashen da sauƙi in ka kalli namu to mu nan aljanu ke mulkin mu aljanu ke juya waɗanda suke mulkin mu wala ko a wahala jama'ar musulmi kun gane wannan ku Allah kyauta wa minhum a cikin su bokaye manyan bahu ligairin lahi akwai wanda ke yanka ga wani wanda ba Allah ba sai kalli wani shiɗanin aljanu za ka ji suna wani surkulli sai ka je yana ya faka-faka ya ilu ya bambanta ra'ilu ya kaza ya kaza wasu manyan sarakunan aljanu ne yake faɗi yana kamun kafa da su jama'ar musulmi kun gani Allah kyauta وما للشيطان الملعون غرض في تعليمه الإنسان السحر شيطان tsinanne bai da wata bukata wurin koyawa ɗan adam sihiri ba wata bukata da shaidanin aljani ke da shi wurin koya ma ɗan adam sihiri illa liyu shirka billahi ta'ala sai don yawa Allah shirka jama'ar musulmi kun gane ko waɗannan yaran masu yan karakara a unguwanni za ka ji an cewa masu yan karakara ko su na rantsi da alkur'ani da bokaye suke aiki ko ka ji an ce wai duba yake na rantsi da allah da aljanu suke aiki kuma daina ganin shi wai yana zuwa yana gaishe ku na rantsi da alkur'ani karya ne billahi lazi la ilaha illahu sai wani abu na shirka kai ku karanta sarim asarimul battar akwai wanda ake shar'anta mai fa sai ya yi zina da uwashi kuma zai sa zai biya a je a sato uwarsa a ɗaure mata fuska a zo da ita ba za ta san ko ina za a je da ita ba a danne ta da ƙarfin tsiya ya ɗau zakari shi cusa mata idan ta na rufe sannan ya ɗaga ta sannan a ɗauke ta a tafi da ita ba ta san waye zina da ita ba amma shi ya san da waye zina akwai kuma wanda za a shar'anta mai dole sai ya zina da yarsa akwai wanda za a shar'anta mai kai ya ƙara sallah wani ko za a ce kar ya ƙara yin sallah ne da alwala duk karanta asarin albatar duk ya kawo yadda suke yi jama'ar musulmi kun gani sai a ce in kaje sai an yanka kaza kaza sai a ce mai ido ɗaya sai ga mutum yana ta yawo a garuruwa da allah ina ne ake siyar da kaji sai a ce wuri kaza sai je da allah kaza yake so to wace iri zakara ko mace ta tura sai ce a'a da allah mai ido ɗaya nake so mai ido ɗaya eh mai za ka yi da kaza mai ido ɗaya sai ce a'a shi dai kono ce yana so in akwai sai a ce a kawo kaza wadda gaba ɗaya jikinta ba gashi amma ba fige ta aka yi ba haka take a kawo kaza birji-birji idan za a yanka sai a yanka da sunan shiɗanin aljanu ko sarkinsu sai a ɗauki abin da aka yanka sai a je wata maraba sai a je a aji a wurin shikenan idan an koma sai a gaba abu sai su ji sauti na cewa an ga hadiya an karba bukata kuma a gaya ma wanda ya zo da ita ta biyu da aka ku gane cewa duk irin waɗannan abubuwan da kafirai asali suke ƙoƙarin yi na ɓata mutuncin alƙur'ani wallahi waɗannan musulmin su suka fara yi kuma suna nan akan yi jama'ar musulmi kun gane duk kuma wannan karatun kar ku manta malamin nan yana magana ne dr mustapha murad yana magana ne akan matsalan mata don babu bala'i da masifa a cikin mutane kan mata manzo Allah ne ya faɗa ma taraktu fitnatan hiya adarru ala rijali minan nisa shi yasa duk salahar mace na rantsi da alkur'ani duk niqabinta duk hijabinta wallahi sai ka rinka addu'a a kanta ka rinka jan falaki da nasi saboda mace da kake gani fitina ce manzon Allah ya faɗe ta haka bai bar wa maza bala'i da masifa ba ita ce fitirar wadda ke cutar da maza kan mata to yanzu waccan ka ji abin da matar shi ta masa fa matar da yake aure uwa 'ya'yansa ka ji asirin da ta yi a kan matar ka ji asirin da ta yi a kan 'ya'yan kuma sama da shekara tara ba wanda ya taba zuwa ya tambaya ya matar shi ko 'ya'yansa haka danginta to jama'ar musulmi wai wannan ta ce shi ne za ta iya faɗi ku kiyaye maganar da kyau fa wannan shi ne za ta iya faɗi to don allah ɗayan da ba za ta iya faɗi ba mai shi kana jin da shi da wannan da ka ji wanne ne zai fi muni wannan bai iya faɗo ne shi sa ku ga mutane sun zo unguwanninku sai ya cewa ai taimako yake bayarwa za a ga mata su suke randa bawul suna zuwa to na rantsi da allah wallahi billahi wallahi duk wanda ke da mata sai ya tsaye tsayin daka ba ku kallon annabi ayu sai da ya rantsuwa sai yau mata shi bulala ɗari shekara goma sha takwas sai ya kwanci aljanu sun rike shi jama'a kun gane a ƙarshe sai ya duwai matar shi za ta neman taimako a kan cutar shi da ya ce in allah ba ni lafiya sai ne miki bulala ɗari kuma ya rantsuwa akan haka bayan cika shekara goma sha takwas yana yin addu'a amma allah bai ga dama ya ba shi lafiya ba a lokacin amma ya ba shi daga baya da ya ba shi lafiya shi ne allah ya gana damarta da kuma ganin kuskuren da ta yi ta tuba wa Allah to sai Allah ya tausaya mata sai ya ce ya sami tsamangiya guda ɗari ya ɗaure ta a wuri guda ya ɗaga shaɗa mata su ɗaya ka karanta suratu sa'ad shi da ya samu bulala ɗari sai ya ɗaure ta wuri guda da ya ɗaga sai shaɗa mata ya ka ce ka fara katakau asiri ne aka yi wa annabi muhammad hadisin bukhari ne sai da ya kwana arba'in kwanci kwana arba'in annabi ya kwanci tsafi ne labidu dan a'asam ya masa wani babban boka ne annabi sai da ya kwana arba'in kwanci kuma wani dan abu ya kama yan bebi ko mutum mutumi ya samu allura guda goma sha ɗaya kalli duk wata gaba a jikin wannan yan bebin ko wannan mutum mutumin sai ya soka sai kawai a ga da ya soka a daidai nan na yar bebin kawai sai a ga annabi haka da ya soka a nan sai a ga annabi haka yana gama tsafin ya ɗau yar bebin ya je wata rijiya a bayan gari mai taro ruwa ya wurga sai da ruwan rijiyar ya koma kamar an kada jini ko lalle gaba ɗayansa kowa ya daina amfani da ruwan rijiyar annabi yana yin addu'a aisha kullum ta ce addu'a ta kewa manzan allah amma sai da annabi ya kwana arba'in sai allah ya aiko da falaki da nasi aya goma sha ɗaya ce in ka haɗa su su biyu allah na aiko da su annabi yana karanta sai watsaki yana tashi sai dama ya gaya musu cewa allah ya nuna mai asiri ne aka yi masa wannan hadisin hadisin bukhari ne tare da cewa wasu banza yana cewa waya za a ce aiwa annabi asiri ya kama sa to wannan ai banzanci ne jama'ar musulmi kun gane annabi ayuba ba aljanin ne suka kama shi ba shikenan annabi ya ce allah ya gaya masa kuma wane ne ya je wurin wane ga asirin da aka yi amma mala'ika jibril ya sanar da shi cewa ga inda aka jefa abin asirin a je a ɗauko shi a cikin rijiyar a warware a lalata abin sannan ni kuma ga surori biyu falaki da nasu ya sauka allah ya kawo mu in karanta su zan samu lafiya haka kuma aka yi shi ne aisha ta ce to sai a gaya a je a ɗau fansa a ce a tunda dai allah ya bani lafiya shi ke jama'ar musulmi kun gane wannan ko allah kyauta saboda haka su mata suna da wannan za ka ga suna zuwa islamiyya suna zuwa wa'azi amma a ko ta shedaniya munafuka za ta zo wurin sai a ɗan rinka fira wancan sai in ga kwana biyu sai ramewa kike to munafuka ce da kin ji ta ce sai ramewa kike munafuka ce za ta kai ki tabaro ni ki kalle ta tsinanniya da kyau ta fi ki ramewa haka kawai sai mace ta ce ki kalle ki fa kullum sai ramewa kike yi wai kina da kishiya ne hala sai ta ce eh sai ce to ce ta shuru iya nan a ranar za a tsaya karatu da an kwana biyu sai ta ce an yawanci ko dai baki da lafiya ne ce lafiya ta lawan layi ce to kin san zama fa da sai ta ce to ko da yake ne ni ba na faɗi ba kar a ce a baki na aka ji sai ta shuru ta tsaya iyana ka inna lillahi wa inna sai kaga idan aka zo wurin wa'azin ko karatun ita waccan din ta dinga leƙe-leƙe kenan ta ƙagara ta ga ta shigo duk inda ta zauna sai ta matsayi ta don ta ji a to akwai wani abu kenan shi wance wai mai kika gani sai ta ce kai ai ina gaya maki watan sai kin tashi tsaye tsakani da allah in ba haka ba haka za ki ta lalacewa kuma wallahi asiri gaskiya ne duk wanda ya ce asiri ba gaskiya ba ne to ya ce allah ma ba gaskiya ba ne wai sai ta buɗe baki ta ce duk wanda ya ƙi asiri kuma ya ƙi Allah kuma asiri gaskiya ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai wallahi sai ga ta ruɗa ta ce amma wai ke da tunaninki wai ke baki gane komai ba kullum sai lalacewa kike ke a tunanin ki ba wanda ya sa miki hannu an sa miki hannu ne kuma in ba ki ɗauki mataki ba abin zai wuce yadda kike gani to ya za a yi sai ta ce a ni ba ruwana ni ma kin ganni nan wallahi ni na san inda na je na samu taimakon nan shi sa kika ganni lafiya sai ta matsa ta matsa ta matsa sai an kai ta ita ma inda za ta samu taimako da ma'ar musulmi kun gane kuma abu na farko da mata yi kamata ku gane in dai mace za ta je wurin boka sai dai in ba ta da ƙuruciya ko mata aure ce sharaɗin farko da aljanu ke kafawa shi ne sai ya zina da ita macen da ta zo wurin shi dole sai ya zina da ita jama'a kun gane me kike so so nake in shiga ran shi ya so ni fiye da kowa wannan ne matsalar ki an gama sai ya gaya mu shaidanin aljini sai ya ce to abin da yake so a tsaga jikin dan adam a ɗauko zuciya a je a aje mai a maraba sai a je a tsaga zuciya a aje a maraba ke da kika je ba za ki sani ba amma sai ya ce to kuma gashi sai kayi kaza da ita in dai tana son bukatar ta biya sai an yi kaza da ita sai ya gaya abokan shi aljanu saboda haka sai boka ya ce to an dai gama amma matsala ɗaya sai ya fito da wa alƙaitu alaika mahabbatan minni sai ya ce to wannan abin da ake nema yaya za a yi a rubuta shi a kan zakari a cusa zakarin da rubutun a jikin zakarin a cusa shi a cikin farjinki ana cusawa ya shige aka zare to ki kokari ki ji mijin ke kwanta da ke a wannan lokacin saboda haka yanzu wa za ki samu ya miki sai ta ga dama tana da yaron gida wanda dama tana dan yaudarar su suna zane da ita sai ta ce in wannan ne malam ba matsala akwai wanda zai mu kaga ai ta kai wa mijinta ta ce rubuta ya kaza da ita ai ba zai yiwu ba to kuma wannan wa alkaitu alaika din mahabbatan minni wannan mimun din sai ya yi shi ƙato akan zakarin shi sai a rubuto sunanta daga waje rabi rabi ya shiga cikin mimun ɗin a rubuta sunan mijin rabi ya fara daga tsakiyar mimun ɗin rabin ya fice waje da kun gani to sai ta ce a ai akwai wanda zai sai ce a a to akwai wasu kalmomi sai ya shirya wasu surkulle sai ce lokacin da ya taho da zakarin shi zai zira to rinka faɗinsu ya rinka faɗinsu ya rinka faɗinsu har ya zira ya shige ya rinka faɗinsu har ya rinka sama yana ƙasa sai ya wanke rubutun gaba ɗaya a cikin farjin naki yana zaruwa yana ganin rubutun ya kwaranye gaba ɗaya a ciki yana faɗin wannan surkullan sai ta tab to ai malam tsakani da Allah to ai direba ne kawai ba zai iya mishi direba ne yaushe zai iya wannan karatu to to yanzu mijinki zai iya miki sai ta ce to mala ai kuma zai gane ce to yanzu ya kike so ta ce ta ta aifa shine matsalan mala sai ce a kwantar da hankalinki kin san duk wanda ya ce ba taimako ba Allah ko ta ce eh to shikenan an gama in dai kina ganin dai da gaske bukatan nan kike da ita kawai ina ganin a bisa larura bari in miki ba dai so nake ba amma dai bari in miki a haka wallahi jama'ar musulmi haka suke wa mata sai ya nuna sai ya rinka tsaki kawai yana kau da kai wannan in ba larura ba sai ya juya mata baya sai ya fito da zakarin sai ya kama rubutawa ya rubuta ya rubuta ya rubuta sai ce to sai ki gyara kawai sai ya juyo yana dan kau da kawai shi irin kawai an ma matsa mai kuma mata fa suna yadda ana haka da su don su mallaki mijinsu billahi lazi la ilaha illa huwa jama'ar musulmi shine sai ka ji ana cewa mutum mijinta ce kaga in ba ko meye sai kaga ya gigice a kanta dama sihiri iri biyu ne akwai irin wannan akwai kuma na halas wani tsabagen biyayya ce mace ke mai sai ga ta ɗau hankalinsa duk mai sarimul battar ya kawo su hasiru halalin ga kasar ɗaya na malam awalai jama'ar musulmi kun gane to mata shaidanu ne shi sa daga cikin mabudan wutar jahannama da suke rike makansu billahi lazi la ilaha illa hadda zuwa wurin masu sihiri za ta haka inda take girki a ba ta laya a ce ta zo ta sa ta ɗora murhu a kai duk abincin da za ta yi wa miji ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutum ne fa aka je aka yi mai asiri randa da yake ɗiban ruwa yana sha aka je aka samu jaba da jabar aka yi asiri aka kashe jabar aka barta ta bushe sai aka sa ta a ƙarƙashin tukunyar da yake ɗiban ruwa ya sha aka danne wai wannan an yi haka ne kullum yana ɗiban ruwa yana sha yana jin warin jaba ashe wai asiri ne don kai ya ƙara aure na rantsi da Allah da bakin shi yake gaya mana mace haba jama'ar musulmi to namiji ma mutum nawa ne ke da imanin gaskiya Allah ya ce wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikuna bare mace wadda dama su haba'ilu shayatin ne kayan aikin shedan ne fa su kuma dai na ganin su wai suna zuwa islamiyya ko wa'azi wallahi tallahi sai wadda Allah ya tsari wa kalilun mahunna ‘yan kaɗan ne kuma a cikinsu amma duk yadda kake ganin su yanzu nan za ka je an magana nauya za a yi a mallaki miji sai ta ji tana tsima ita ma da za a taimaka mata gaskiya to je a taimaka miki kin ko zama kafira kin zama arniya bakar arniya irin fir'auna da hamana jama'ar musulmi kun gane wannan don haka kowace mace ta kiyaye isu isu suna ma junansa asiri kuma hanyar da ake bi a asiri ya shiga jikin mutum da gaggawa shine ko dai a samu gashin kansa ko gashin gemu ko gashin hammata ko gashin mara ko a samu akaifa kumba ka yanke kumba a yi sa'a a ɗauke ta ana aiki da ita akan sihiri ya shiga jikin kada an yi da ya shiga ko a samu wanda wayanka dan pant ko yan singileti ko gajeren wandonka da kake sa dogon wando a kai wallahi tallahi sai ka rinka kula da su ko a yi maka ƙaho wannan jinin ka zubar da shi wanda ke sanye asiri gare ka ya gani kana barin wurin zai ɗiba da kamata sai kun kiyaye musamman in kun san akwai masu harin kuma duk wanda yake ganin wai ba mai harinsa saboda shi talaka ne ya yi kuskure wallahi tallahi ka yi kuskure wannan alkarun sabahi da masa'in dole ka rinka kula da su kuma dole ka kula da su akan 'ya'yanka wani haka kawai fa zai je wurin waɗannan yaran masu koyan bokanci da 'yan karakara da duba sai ya je kawai kai sunanka haka kawai kuma kai talaka ne abin da yake so shine ne abin da za a yi mai a kanka shine kawai ka zama mashiririci duk abin da ka sa gaba ba za ka sa mai da hankali ba kuma yana son abin ya bi ka da kai da 'ya'yanka sai ga duk abin da ka sa gaba kai da kanka sai gaba ka ɗauka shi da mahimmanci ko mai amfani sai ga ya lalace kana fara sana'a sai ta lalace da ka kai wurin ɗanka sana'a sai ya ƙi wani ne ya asiri a kanka kuma ya asirin ya bi 'ya'yanka ka kai yaro makaranta ya ke mai da hankali duk abin da zai nema ba zai mai da hankali da gaske nema abin ba an yi asiri ne kuma ya riga ya ratsa Allah kyauta قال الله تعالى الله مدوكاكين سركي يتي وما يعلمان من أحد su shedanin aljanu din nan guda biyu ba sa karantar da wani mutum hatta ya kula ba sa karantar da wani mutum sihiri ba sa koya ma wani mutum yadda zai yi sihiri hatta ya kula har sai sun ce mai inna ma nahnu fitnatun mu da kake gani da ka zo wurinmu kake so mu koya maka sihiri ka zama boka ko ɗan duba ko ɗan bori ko mai ɗan kara-kara ko duba to sai sun ce maka mu bala'i ne mu masifa ce mu fitina ce masu cin imani in ka ce za ka shigo za mu cinye imanin ka tas za ka zama kafin don haka fala takfur karka yadda ka biye mana ka kafirce wa ubangiji don su sun riga sun yi rijista da kafirci fa ya ta'allamu na minhu ma sai kaga mutane na zuwa suna koya a wurin waɗannan shedanin aljanin ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi abinda zai raba tsakanin mutum da matarsa abinda zai raba tsakanin mata da miji ko mutum da mata to kuma dama galibi wa ke zuwa wurin boka bokan ya koyo abin da zai yi don raba tsakanin miji da mata ai mata ne galibi amma karka ɗaukawa mata ne kawai suke wannan billahi lazi la ilaha illahuwa har da wasu maza yanzu wani yana ne yana kallon kana zaune lafiya da matarka wallahi tallahi sai ji ya asiri kawai ya za a yi karbi da ita kuma ba wai karbi da ita bane aura a'a shi kawai tun da kana zaman lafiya da matarka sai je a yi asiri kawai dai a kawo matsala a tsakanin don me ku kuke zaune lafiya ku kaɗai a unguwa kai da matarka kuma wallahi za ka ji ana maganin sai wani ce duk kuna tsaki wallahi tallahi sai ka tashi tsaye wurin tsara kanka bayan allah ya tsare ka da izinin shi kuma za ka ga yanzu haka akwai wanda an riga an wurga mai duk wannan maganganun da irin matakan nan na tsara kai yanzu zai ji amma ba zai iya komai ba kuma jama'a kun gani ka rinka samun lokaci kana samun kafira ba kafir ba kafira kun san kafira yi sai ka samu ruwa mai kyau ka sa shi a ciki ya narki sai ka tsugunna ka kara bakinka a jikinsa a jikin ruwan ka karanta fatiha kafa bakwai jama'ar musulmi kun gane sai ka karanta ayoyi biyar na farkon bakara so uku jama'a kun gane wannan sai ka karanta ayatul kursi kafa bakwai sai ka zo ka karanta ƙulhuwa kafa uku falaki kafa uku nasi kafa uku hucin karatun yana taɓa ruwa ka aske gashin hammatarka da maraka ka taje gashin kanka da kyau in ya matsatse ne ka nemi wuri mai tsarki mai kyau mara da zasa a cikin lungunan gidanku sai ka shiga da ruwan ka tuɓe sai ka wanke jikinka fes da shi idan da asiri a jikinka to da izinin Allah za ka ji alamun da za ka gani da izinin Allah zai lalace in kuma ana harinka da izinin Allah in kana wankan nan kai a kai ba zai samu damar shiga jikinka ba sannan sai ka samu wani ruwa mai kyau ka ƙara karantawa waɗannan abubuwa hucin karatun na taɓa ruwan sai ka mai da ruwan na sha kamar kwana uku kana shan shi ko ka samu garin magarya wanda za ka zuba a ruwa ka samu kamar kwana uku kana amfani da shi wurin wanka bayan ka karanta waɗannan abubuwa ka ware wata magaryar ka karanta waɗannan abubuwan a cikinta sannan ka mai da ruwan magaryar zama ruwan sha inda sihiri a jikinka da izinin Allah zai lalace ka samu garin habbatu sauda da man zaitun ka kwaba ka karanta waɗannan abubuwa ka mai da su man shafawa in za ka kwanta bacci a kirji da gaɓoɓuwan jikinka da fuskarka inda sihiri da izinin Allah za ka gane don daga abin da zai sa ka rinka gane akwai alamun sihiri a jikinka akwai yawan mafarkai masu ban tsoro ko ka ji rinka jin yawan faɗuwar gaba sai ka ji gaban ka das kawai haka ya faɗi jama'a kun gane ko ko duk abin da ka sa gaba sai ka ga yana lalacewa da ka fara kaza sai ga abin na lalacewa to karkenta wani ne maka sihiri Allah kyauta wa alaikum salam a ba wai sai ka shiga ban daki ba kuma ka tsaya kana iya haka amma dai kafin zuwa ban dakin ko kuma kamun zuwa wuri mai tsarkin jama'a kun gane ko ba a ban daki za a yi wanka da shi ba a wuri mai tsarki tun kamun ka je can kamun ma dukkan nemo abubuwan nan dama ka riga ka aske gashin hammatarka da maraka idan mata ne sai sun kwanci kitsan gashin kansu ko mutane ku yi kokari ku rinka ma 'ya'yanku haka lokaci bayan lokaci kullun da yamma ko da daddare in sun kwanta ka zo ka kalli tarin 'ya'yanka ka karanta u'izukum bi kalimatin lahi tamma wa min kulli shaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma sai ka bi ka tattofa musu ka ƙara yi ka ƙara yi duk kana tattofa musu ka karanta ulhuwa falaki nasi ka tattofa musu ka ƙara karanta ulhuwa falaki nasu ka ƙara tuttufa musu ka ya ka su'u jama'a kun gani sai ka ga haka kawai sai ga wani ƙurji ya fito maka wani lokaci wani asiri ne aka doko di ya biya gama kewaye kai ga ba wurin shiga sai ga ko tusar jaki ko wani bororo ko wani ƙurji allah ya tsari jama'a kun gane ko to ma ana nuna lokaci ya yi muna ga za mu tsaya a nan in Allah su karatu sai mako mai zuwa amma jama'ar musulmi da Allah kowa ya dan tsaya saboda haka ya ba da shawara cewa a zo a ci gaba da karatun wannan littafi a wannan wuri cewa karatun ne da ake yi da asuba yana ba da shawara a ci gaba da yin shi da asuba da kuma da daren a waɗannan ranakun asabar da lahadi to tsakani da Allah nakan akwai karatukan da za ga bana son yi saboda watan nakan yi karantarwa ne a yin to nakan gaji kaga wani lokaci za ka ji gaba ɗaya ma murya ta ba ta fita sai da na tambayi jamilu famasi yake gaya min cewa gaskiya yawan magana ne amma in ƙoƙari in rinka yawan shan ruwa ya zo min da wasu magunguna ya bani to a lokacin tabbas da na sha magungunan na ɗan ji sauƙi na matsalar to amma ana ci gaba kuma kaga abin ya ci gaba da na fara karatu sai ka ji muryar kamar amma da an ci gaba sai ka ji kawai kuma ta buɗe to amma duk da haka sai na ga dacewar eh kwanaki malam da zai yi tafiya ya ce a yi kokari a yi karatu cikin azumin nan ba mu yi ba tsakani da allah bai ji daɗi ba to sai na ga e bari a zo a rinka yi ɗin